الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى النبي يبني وهو يرجوها بإلا أي يقبل على طاعته يفسكن سبيان الله وهو محسن ينا من كوتة أيكن شموه هدون ينا من كتيك الله to faka riska masaka ya yi riko bil warwatul wuska da igiya wadda take mai karfi ya zo da tsarafil ausaki ya yi riko da gefen nan na yagwai allazi la ya hafu yan kiɗa a hu wadda ba a kan tsoron yanki wannan igiya da ilallah ya yi batul umuri dukkan makoma al'amura zai ta tabbata da Allah da zuwa ha shi ne makomarsa man kafara wanda shi ya gutun sai la ya hajjanta ya mutu kufuru mutum cewa shi kada ka sa ka cikin damuwa la ta hatamma annabi kada ka shiga damuwa bi kufurihi saboda kafir cewa wanda ya kafirce ila yana marja ohom makoma su ta tabbata zuwa gare mu fando na da'ahum za mu ba su labari jama'a amilu da abin da suka aikata inna allaha annabi allah alimun masani ne da za ta sudur da abin da ke cikin kiraza ai bi ma fiha da abin da ke cikin ta ta gairihi kamar wani shi fa mujazin alai za a yi masa sakamako da irin aikin da yi lumatti ohun fi duniya za mu je da su daɗi a nan duniya kalilan jin daɗi kaɗan ai a yamu hayatihim a cikin kwanukan rayuwarsu sun mana baɗar ruho sannan mu buƙate da su fil ahirati zuwa gidan lahira ila azabin zuwa gamuwa da azaba galizan wata take mai kauri wa huwa azabun nari shine azabar wuta la yajiduna anhama hisan wanda ba su samun wani wurin bauɗewa daga barin wutan nan wala illa muqasamin wannan lami ne rantsuwa la in sa'altahum idan ka tambayi su kafirin nan man halaka samawati wal arla wane ne ya halarci sammai da kasai la yaqulunna allah sai su ce allah ne وجف منه نون رفعي an shafe nuna rafa a nan duka walil amsali da saboda jeruwan nan na misalai wa wawan lamiri da wawan nan na lamiri lil tuka isaki ne ni saboda haƙo sukuni biyu wa kokol ka ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah ala zuhuril hujjati alaihim bisa ga bayyana hujja gare su bi tauhidi da kadaita Allah bal ba haka ba akasarohum mafi yawan su la ya'lamuna ba su sani ba wajawabuhu wajubuhu alaihim wajabcin abin gare su lillahi ma fi samawati wal arli abin da ke cikin sammai da kasai duka na Allah ne milkan mulki wa halkan da halitta wa abidan da bauta wala yastahiqu al ibadata bai cancanci a yi ibada ba fiye ma a cikin su gairahu in ba Allah ba inna Allah sani dai Allah huwa gani yau Allah mawadaci ne an halƙihi daga barin halitta ta yi alhamid wanda abin yake abin yabo almahamudu abin yabo fi sun'ihi a cikin aikin shi walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun da ka ce duk abin da ke bayan ƙasa na itaciya alƙalumma ne wala baharu da koguna ya mudduhu da ke dada shi min ba'adihi bayan shi a dafin wannan hadafi ne ala ismi anna bisa ga sunan nan na cewa anna ai sab'ata abhurin akwai koguna guda bakwai medadan ya zama dukka wadace ma na fidal kalimatun lahi ai kalmomin Allah ba ta karewa al-mu'abbar biha wadda aka fassara da ita amma alumatihi daga sannai irin na ubangiji bi katibiha da rubuta ta bitilkal akalami da waɗannan alƙalin ma bi zalika da wannan almida da wannan tawada wala ga akasara min zalika ko abin da yafi mafi yawa daga wannan la'anna ma'lumatihi ta'ala cewa sannai irin na ubangiji madaukakin sarki gayin wata nahiyata ba ta da iyaka inna allaha sane dai Allah azizon mabuwayi ne la ya waje zuhu shay'un wani abu ba ya gajiyar da ubangiji hakimun kuma gwani ne la ya haru da shay'un an ilmihi wani abu ba ya fi cewa daga barin sanin Allah wa hikimatihi da hikimomi na Allah ma halakukum halitta ku bata zamo ba wala ba sukum ko ko tayar da ku illa ka nafsin wahidatin face kamar rayuwa guda ce halkan wajen halitta wa ba'asan da tayarwa li'annahu dan cewa shi da halittar da tayarwa yana zuwa da kalimatu kun fa yakun da kalma ta cewa zamo sai abin ya zamo inna allaha sannan dai Allah sami'un mai ji ne ya sama kullu masmu'in yana jin duk wanda ke motsawa yana jiyarwa basirun kuma Allah mai gani ne ya basiru kullu mubsirin yana ganin dukkan wani mai gani la shigaluhu shay'un an shay'in wani abu ba shigalatar da shi daga barin wani abu alam tara yanzu ba kai sani ba ta alam shin ba kai sani ba ya muhaɗebu ya kai abokin magana annallaha cewa Allah yuliji rihilul laila yana shigar da dare fin nahari a cikin rana wa yulijin nahar kuma yana shigar da rana yulihiluhu yana shigar da ranan nan fil laila a cikin dare wa yazidu kullu minhuma sai kowannen su ya daɗu jama na ƙasa min al'ahari daga abin da ya tauye daga ɗan uwa ne wasa fara shamsa Allah ya hore rana wal ƙara da wata kullun kowanne min huma daga cikin su ya jari yana gudana fi falakihi a cikin hanyar shi ila ajalin musamman zuwa ajali wanda yake abin ambato huwa yawmal qiyamati shirin rana alqiyama wa anna allaha sanne dai Allah habirun masani ne bi ma ta'amaluna ga abin da kuke aikatawa zalikal mazkuru wannan abin ambato bi anna Allah huwa al cewa Allah shine gaskiya as-sabitu matabbaci wa anna ma yad'una abin nan da suke bautawa min dunihi ba Allah ba al-batil wannan banna ne az-za'il wanda yake mai gushewa wa annan laha sanadiyar Allah huwa al'aliyu shi ne maɗaukaki ala halƙihi bisa ga halittar shi bil ƙahari da yin rinjaye alkabiru kuma shi ne mai girma al'azima mai girma alam tara yanzu ba kai sani ba annal kulka cewa jirage a sufana jirage tajari tana gudana fil bahri a cikin kogi bi ni'matillahi da ni'imomin Allah liyuriyakum domin ya nuna muku min ayatihi daga ayoyi ne ya muhadabina ya ku abokan magana bi zalika da wannan inna fi zalika a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi ya baran akwai abin lura li kulli sabbarin ga dukkan mai hankuri amma asillahi daga barin saba ma Allah shakurun wanda yake mai godiya lin ni'matihi ga ni'imomin Allah wai za ga shi yahun maudon idan kumfa ya lullube su ai ala kufara ya ɗaukaka bisa da kafiran nan kan zolali zai zama kamar inuwa ne ai kaljibali tamkar dutse allati tuzillu min tataha wannan da take shayar da inuwa ga wanda ke karkashin ta ita dutsen da'awallaha sai su roki Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsalkake addu'a tsakaninsu da Allah hayar du'a suna yin addu'a ne bi an yunji yaho cewa Allah ya tsirar da su ai la ya da'una ma'ahu gairahu ba su kiran wani Allah tare da Allah in sun shiga tsanani falamma najahum yayin da Allah ya tsirar da su ila labari zuwa tsakar sarari faminhum yana daga cikin su makwata sidon wanda ke tsakaitawa mutawassidon wanda yake tsakaitawa bayyana da kufur wal imani tsakanin aikin kafirci da na bayar da gaskiya wa minhum akwai daga cikin su baqin wanda ke wanzuwa ala kufrihi bisa ga aikin shi na kafirci to wa ma yajhadu bi ayatina ba mai musun ayoyinmu wa minaha yana daga cikin al'inja'u tserawa min al-mawji daga kumfan nan illa kullu hattarin sai dukkan mayaudari gaddarin mai yawan yaudara kafurin mai yawan butulci lena abillahi ta'ala zuwa ga ni'imomin Allah madaukaki ya ayyuhan nas ya ku mutane ai ahla makkata ya ku mutanen makka ittaqu rabbakum ku ji tsoron Ubangijinku wa hashau yauman kuma ku ji tsoron wani ne la ya jizi ya guni walidun an waladihi fi shai'a ranar da ɗa bai iya wadatar da uban shi da komai wala mauludun huwa jazin an walidihi fi shai'a ranar da kuma shi uba bai iya samar da komi ga ɗanai inna wa'adallahi haqqun ai alƙawalin Allah gaskiya ne bilba'asi da tashin alkiyama to fala ta gwaran na kuma lahayatun duniya kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku anal islami daga barin musulunci wala ya gwaran na kun billahi garuru kada ku yadda mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah a shaidanu shine shaidan fi hilmihi a cikin hankulin da Allah yayi wa imhalihi da jinkirin saukan muku da azaba inna Allah sani dai Allah inda hu ilmu sa'ati sanin tashin alkiyama sadda za a yi yana ga Allah mata ta kuma koyaushe kiyama za ta tashi wayonin zelu yana saukar da algaisa shine ruwa ya zo bitta hafifi wata shididi a ce yunazzilu ko yunzilu bi wakatin da lokaci ya alamu da Allah shi ya san lokacin saukar ruwa wa ya alamu ma fil arhami kuma Allah ya san abin da ke cikin mahaifa a zakarun shin abin da ke cikin mahaifan nan namiji ne an unsa ko ko mace ne wala ya alamu wahidin min as-salasati ghayru Allah ta'ala ba wanda ya san ɗaya daga waɗannan abubuwa uku in ba Allah maɗaukakin sarki ba wa ma ta dare na kuma rai ba ta san ma za ta kasibu abinda za ta tsururuta bagadan gobe min khairin na alhairi aw sharrin ko kishiyar alhairi wa ya'lamu wallahu amma Allah shi ya san haka nan ta'ala madaukaki ba ma ta dare na sun kuma rai ba ta san da ayya arlin ta mutu a wace ƙasa ne za ta mutuwa ba wa ya'lamu wallahu ta'ala amma Allah madaukakin sarki ya san inda kowa zai mutu inna Allah alimun ai Allah masani ne da kulle shay'in ga dukkan komai habirun kuma masani ne mai ba da labari da baɗinihi da abin da yake ɓoye ka zahirihi kamar abin da yake bayani rawar buhari imamul buhari ya ruwaito a ibn umara daga abdullahi dan sayyidina umar hadisan ya ruwaito wani hadisi mafatihul ghaibi amsatun yace mabudan abin da ke ɓoye guda biyar ne inna allaha indahu ilmu sa'ati sanin lokacin tashin alkiyama ya tabbata ga Allah ne ila ahirin surata daga nan har zuwa ƙarshen sura na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
alif lamim Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda uku tanzilul kitabi saukar da wannan littafi alqur'ani shine alqur'an mubtada'un wannan mubtada ne la raiba shakka fihi babu kokwanto cikin saukar alqur'ani habaru awwalun wannan labari ne na farko ya zo min rabbil alamina daga ubangijin talikai habaru sanin shine labari na biyu an bal ba haka ba am ya kuluna ko ko su kafiran makka suna faɗa cewa ibtarahu muhammadun wai annabi muhammadu shi ya kage alqur'ani la a ba shi ya kage shi ba bal huwa alhaqu shi gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka litun zura bihi qauman don ka yi gargaɗi da shi cikin mutane ma wannan nasiyatun ne korewa ne ai ma tahum abin da ya zo musu min nazirin wanda yake wani mai gargaɗi bai zo musu ba min kabali ta gabanin ka la'allahum ko cewa su in kaya musu gargaɗin nan ya hata duna za su shiryu bi in zalika da gargaɗin ka Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi afala tatadhakkarun Allahu allazi khalaqa samawati wal arda ubangiji shine wanda ya halarci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su yayi su ne fi sittata ayyamin a cikin kwanaki shidda awwaluha na farko daga cikin al'ahadi shine ranar lahadi wa ahiruha karshen ranakun na shidda shine aljum'atu ranar juma'a sun mastawa sannan ikon shi daidaitu alal arshi bisa ga gadon mulki wa huwa fil lugati shi al'arshi da ake cewa a wajen masu luga suka ce sarirul mulki shine gado na mulkin Allah istiwa an daidaituwa ya liku bihi irin wadda ta dace da Allah malakun mi ke gare ku ya ku faru makkata ya ku kasaran makka min dunihi wani nai ai gairihi wani Allah min waliyan ba ku da wani masoyi ismu ma wannan suna ne na ma bi ziyadati min da karawan min ai nasirin ba ku da wani mai taimako wala shafi'in ba ku da wani mai ceto ya dafa'u azabahu ankum da zai tunkuda azabar Allah daga barin ku afala ta tazakkaruna yanzu ba za ku wa'azantu da haza wannan bayanin ba ku tu'minuna ku zo ku bayar da gaskiya yudabbiru al-amra يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
yudabbiru al'amura Allah shi ke gyarawa al'amura mina sama'i daga sama ilal arli zuwa ƙasa ai muddatud duniya shine mutuƙa kwanakin duniya summa ya aruju sannan ya kwaya hawa hawa ai yarju al'amuru al'amari na komawa wata da biru da gyara al'amuran ilaihi zuwa ga Allah fi yaumin a cikin wani yini da yake zamowa kana miqdaruhu alfa sanatin gwargwadon yini ɗaya ne amma yana daidai da shekara dubu irin na nan duniya mimma ta duna saboda ni saboda abin da kuke yi na ƙetar iyaka da duniya a nan duniya wa fi surata sa'ala a cikin suran nan ta sa'ala sa'ilun aka ce hamsina alfa sanatin yini ɗaya ne na ranar alkiyama yana daidai da shekara dubu hamsin amma ga kafirai da kowa yawan alkiyamata shi ne ranar alkiyama lishiddati a hawalihi zai zama kamar shekara dubu hamsin ne da kafirai shi wani saboda tsananin tsoron da za su gama da shi ranar alkiyama bin nisbati ana danganta wannan shekara dubu hamsin ila da kafir ga wanda yake butulu ba ammal muminu amma wanda ya imani da Allah fa yakunu a haffa alaihi sai wannan yinin ya zama shine mafi sauki ga mumini min salati makatubatin yusalliha fi duniya kamar ayi sallar farilla ne a gama irin yadda yake sallah a nan duniya kamar fara sallah da gamawa an yi an gama ya tafi aljanna kama ja fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من دين
ذلك الحالق مي wannan halitta almudabbiru mai gyara al'amura alimul gaibi shine wanda ya san abin da ke fake wa shahadatu da abin da ke tsakar sarari ai ma gaba abin da ya faku an halaki daga barin halitta wa ma halara da abin da yake halarci al aziz Allah shi ne mabuwayi alamani o wanda yake mai tsarewa fi mulki a cikin mulkin shi arrahim kuma shi ne mai jin kai bi ahli da'atihi ga ma'abuta bin shi allazi ahsana kulla shay'in halqahu shi ne wanda ya kyautata halitta komai da komi ya zo bi fatahin lami da ya malami fataha fi'ilan wannan fi'ili ne maliyan wanda ya shuɗe sifatun yana zamowa sifa ne ba bi sukuni ha ko koya mata sukuni badal ihtimalin wannan musanya ne na gamewa wa bada a halakal insani Allah ya kage halittar mutum Adamu shine annabi Adamu min dinin daga tabo summa ja'ala ثم nasaluhu جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سويه ونفق فيه من روحه وك- وجعل لكم ول- وجعل لكم السمع والأبصار والفئدات قليلا ما تشكرون summa ja'ala nasaluhu sannan Allah ya sanya zari'a annabi Adamu ai zuriyatahu zuriyar shi min sulalatin daga gudan jini alkatin shine gudan jini min ma'in daga ruwa mahinin wanda yake mai rauni ai la'ifin shine mai rauni ko wannan dafata shine digon inzali summa sawwahu sannan ya daidaita shi ai halaka Adamu halittan nan ta annabi Adamu wa nafaha fihi min ruhi sai ya busa mashi ruhi daga zatin shi ai ga alahu hayyan ya sanya shi rayayye hasasan yana mai motsi ba da an kana jamadan bayan da ya zama sandarare waje ala lakum sam'a ya sanya ji gare ku ai li zuriyatihi ga zari'ar annabi adamu bi ma'anar asma'i ya zo da ma'ana na kunnuwa wal absara kuma Allah ya yi muku maganai wal afidata ya yi muku zukata al qulub su ne zukata kalilan ma tashkuruna ai kaɗan ne masu gode ma Allah akan wannan ni'imomi ma wannan ma tashkuruna da kace za'iratun ƙari ne ai kalilan tashkuruna ne mu'akkadatun yana ne karfafawa ne shi ma din nan lil qillati da cewa ai kaɗan ne cikin mutane suke gode ma Allah wa qalu وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون wa qalu sai suka ce ai mun kiro ba'asi su waɗannan da ke musun tashin alkiyama suka ce a izara lalana fil arli wai in mun boye a bayan ƙasa gibna muka boye fiha a cikin ta ga an sirna turaban muka zamo turbaya mu hutalidan muka zama masu cuɗanya bi turabiya ha da turbaya ƙasa a inna lafi halkin jadidin wai mu Allah zai sake mai da mu sabuwar halitta istifhamu yan kariyan wannan tambaya ce ta musu lalle Allah zai tada su ya zo bi ta haƙiƙi alhamza ta yana a ce a inna la fi halqin wata sahili saniyati a sauƙaƙe ta biyu wa da hala alifin bainahuma a sanya alifi tsakanin su ala da wajahaini ta fuskoki biyu bil maula aini a cikin wurare guda biyu qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ba haka bane hum su din nan bil qa'irabiyin da gamuwa da ubangijin su bil ba'sa da tashin alkiyama kafiruna suna masu butulce ma Allah wal وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وليتوفيكم ملك الموت
kullahum ya rasulullahi ka gaya musu ya tawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa ai shi ke karɓar rayuwarku allazi wakila bikum wannan da aka wakilta gare ku bi qabla arwahikum aka ce ya je ya karɓar rayukanku summa ila rabbikum turja'una kuma da sannu za ku koma zuwa ga ubangijinku a haya'an kuna rayayyu bayan mutuwan nan fa yujazikum sai Allah ya muku sakayya bi a amalikum da irin ayyukan da kun kai ya rasulullahi ka gaya da tawaffakum malakul maut malaikun mutuwa shi ke karɓar rayuwar allazi wakila bikum wannan da aka wakila shajarin ku ai bi qabla arwahikum ya karɓi rayukan ku summa turja'una sannan za a mai da ku ila rabbikum zuwa ga ubangijin ku a haya'an kuna rayayyu fa yajazikum sai Allah ya muku sakayya bi a amalikum da irin aikin da kuka yi a nan duniya watara ولو تري إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون walau tara ai da ka gani izil mujrimuna sa'ad da fajirai alkafiruna su ne kafirai na kisur usihim suke sun koyar da kansu inda rabbihim wajen ubangijinsu mu da'adi uwa wai suna masu sun koyar da kai ranar alkiyama haya an wairan nan kunya suke ji ya suna cewa rabbana ya ubangijinmu absarna ai ka nuna mana magani ma an karna abinda muka yi musu shi min alba'atu na tashin alkiyama wasu ni'ina wasu ni'ina minka mun ji daga gare ka tasdiqar rusuli gasgantawan manzanni fi ma kazzabnahum fihi ga abinda muka karyata su a cikin shi farji'ina Allah ka dawo da mu ila duniya zuwa gidan duniya in mun dawo na amal salihan fiha sai mai aikin kware a duniya inna cewa mu muke nuna mun tabbatar mun sakankance al'ana yanzu to kuma yanfa'uhum zalika wannan maganganun duka ba su yi musu amfani ranar alkiyama wala yarzuquna kuma ba za su dawo duniya ba wa jawabu law jawabin nan da kace lautara ai lar'aika amran fazi'a da za ka ga halin da kafirai za su shiga to da za ka ga al'amari ne ba da tsoro kala ta'ala sai Allah ya ce ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن أقل قول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce walau shi'ina da mun so la'atayna kullu nafsin hudaha da sai mu ba kowace rai shirye ta ma'ana sai ya zama kowa shiryayye ne wata hatadi sai kowace rayuwa ta shiri bil imani da bayar da gaskiya wa da'ata da biyayya ga Allah bi hitiyarin da zabi mina hagare ta walakin san yadda lamari yake haqqal qawlu minni zance ya tabbata daga gare ni in ji Allah wa huwa shine zancen ga yanan cewa la'amla anna jahannama Allah ya rantse da zatin shi ce wallahi sai na cika wutar jahannama min aljannati daga aljannu aljannu shine aljani wan nasu da mutane ajma'i na baki daya wata qula lahum hazanatu su masu tsaron wutan nan suna faɗi gare su idza dahaluha in sun shiga wutar jahannama sai su ce fa zuwa فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
fa zuqul azaba ku dandane azabar wuta bima nasitum saboda abin da kuka mance da shi na liqa a yawmikum haza cewa za ku gamu da wannan rana ai bi tarkikum al imani da bihi saboda kun babba da gaskiya da cewa wai akwai ranar alkiyama inna nasinakum Allah ya ce mu za mu bar ku ai tarakanakum za mu bar ku fil azabi a cikin azaban nan wa zuqu ku dandana azabal khuldi azaba wadda take ta dawwama addaimi wadda take madawwamiya bima kuntum ta'maluna saboda mi saboda abin da kuke aikatawa min al-kufri na aikin kafirci wata kazibi da karyatawan manzo innama إنما يؤمن yu'minu بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
inna ma yu'minu bi ayatina sani dai wanda ke imani da ayoyinmu alqur'ani shine alqur'an allazina sune waɗannan idza zukkiru in an yi musu wa'azi wa'izu aka yi musu wa'azi bi ha da ayoyin alqur'ani harru sai su faɗi sujjadan suna masu sujada wa sabbahu kuma suna masu talbi- tasbihi ay mawlatabisina suna masu cuɗanya bi hamdi rabbihim da godiyar ubangijinsu ai qalu suna cewa subhanallahi wa bihamdihi wa hum su la yastakbiruna ba su girman kai anal imani ga barin bayar da gaskiya da alqur'ani da annabi wa da'ata da kuma yin biyayya kan da jafa
فتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون tatajafa junubuhum sasannin jikinsu tana ɗaukaka ko tana nisanta ai kar tafi'u tana ɗaukakewa anil malaji daga barin wurin kwanciya ai maulu'ul iltija'i shine wurin kwanciya bi furshaha da shimfiɗun li salatihim bil layl saboda za su tashi da daddare su ta sallah tahajjudan suna masu kokari tsakanin su da Allah yad'una rabbahum suna roƙon ubangijin su haukan dan jin tsoro min iqabi na azabar Allah wa dama'an kuma suna damani fi rahmatihi cikin samun rahama Allah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da muka azarta su da shi ya tasaddaquna suna yawaita sadaka bayan qiyamul layl ولا wala تعلم ta'lamu نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون nafsun fala ta'lamu nafsun ita rai bata san ma uhufiya ay hubi alahum abinda aka koye masu ba min qarata yunin daidai da kyaftawa ido ay ma ta qiru bihi ayunuhum abinda idan wasu take natsuwa da shi mafi qira'atan a wani karatu ya zo bi sukunil ya'i mulari'un yana zama fi'ili mulari'iyan an sa ya'i jaza'an wannan sakamako ne bima kanu ga abinda suka kasance ya amaluna suna aikatawa afa man kana أفمن mu'minan كان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون haka man kana muminan shin tambaya ce shin wai wanda an mumini kaman kana fasikan amma ladina amanu wasan da suka yi imani da Allah wa ayyulu sa'ati suka yi aiki na kwarai to falahum jannatul ma'awa aljanna ne kuma koma na dawama ta tabbata gare su nuzulan wannan masauki ne huwa ma yu'addul laifi shine abinda ake tattalin shi don zuwan bako dan masauki ne bi ma kanu ga abinda suka zamo ya amaluna suna aikatawa wa ammal وأما ladina fasaqu الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها na'am وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون wa amman lazina fasaqu amma waɗanda suka yi aiki na fasikanci bil kufri da aikata kafirci wa takzibi ko ko karyatawan manzanni kuma awahumun naru wannan makoma su gidan wuta kullu ma aradu duk lokacin da suka nufi an ya haruju su fito minaha daga cikin wutar jahannama wa idu sai Allah ya koma danna su fiha cikin wuta wa qila lahum sai a ce da su zuku ku ɗandana azaban na da azaban wuta allazi kuntum bihi tukazzibuna wannan da kuke karyatawa cewa Allah ba ya da wutar da zai kona ku wala nuziqannahum ولنذيقنهم ولنذيقنهم من العذاب الذي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون wala nuziqannahum Allah ya ce wallahi za mu ɗanɗana musu min azabil adana daga azaba wacce take makaskanciya wata yar karama azabil duniya ita ce azabar duniya za a ɗanɗana musu bil qatali za a yi ta kashe su wal asari da libe su wal jadabi kuma za a saukan musu da fari sinina har shekaru wal amrali a jarumce su da rashin lafiya duna qawlal azabil akbari kafin su game da babbar azaba azabul ahira ita ce azabar ranar lahira la'allahum ko cewa su aiman baqiya minhum waɗanda suka yi saura daga cikin su yarjuuna za su dawo ila imani su rabu da kafirci su zo su ba da gaskiya wa man zalamu ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون wa mana zalamu Allah ya ce wane ne mafi zalunci min manzo kira irin wanda aka yi mashi gargadi da ayata rabbihi da ayoyin ubangijin shi alqur'ani shine aka yi mashi wa'azi da alqur'ani summa a arala ya kau da kai anha ya bar wa'azin da ake gaya mashi ay la ahada azlamu minhu babu wani dai wanda yafi wannan zama azzalimi inna cewa mu in ji Allah muntakimuna masu yin azaba muke min al-mujrimi daga waɗanda suke fajirai ayal mushrikina su ne mushrikai ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى للتافي التوراة شيني للتافي التوراة فلا تكن kada ka zamo fi miryatin shakkin a cikin kokonto min liqa'ihi daga muwa da shi wa qadil taqaya haqiqa ko shi manzon Allah sun haɗu da annabi Musa lailatul Isra'i daren da aka yi Isra'i wa ja'alnahu mun sanya shi ayi Musa shi Musa din nan awul kitabi ko ko littafin shuhudan shirya ne hadiyan mai shiryawa libani Isra'ila zuwa ga bani Isra'ila wa ja'alna minhum a'immatan kuma mun sanya shugabanni a cikinsu ya zo bi ta haƙiƙil hamzataini wa ibdal saniyati ya alqadatan mun sanya shugabanni ya hadunan nasa da suke shiryar da mutane bi amrina saboda umarnin mu ay lamma sabaru yayin da sun kai hankuri ala dinihim bisa ga addinin su wa ala bala'i kuma suka yi hankurin jarabawa da Allah ya jarabce su da ita min aduwihim daga barin makiyansu wa kanu sun kasance yuke nuna sun sakankance bi ayatina da ayoyinmu addallati wadda take mai shiryawa ala qudratina bisa ga ikon mu wa hadaniyatina da kuma kadaituwar zatin mu fi qiratin ya zo a wani karatu da kasar lami da yama lami kisara wata hasifil mimi da yin tahfifi ga mimin nan inna rabbaka rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaqtalifun inna rabbaka sannan dai ubangijinka huwa ya fusulu bainahum shi ke rarrabe wa hukunci tsakanin su yau malkiyama ta ranar alkiyama fi ma kanu ga abin da suka kasance ya fatalifuna suna sassabawa fiye a cikin shimin amur dini na al'amarin addini hawalam ya أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون awalam ya hade lahum shin wai al'amari bai bayyana bane gare su kama halakana min qablihim min alqurwani ai mun halakar da wasu karnoni gabanin zuwan su ai ya ta bayyana abu bai bayyana bane lukuffar makata da kafiran nan na maka ihlakuna kasiran mun halakar da mafi yawa min alquruna daga karnoni al'ummi sune al'ummomi bi kufrihim saboda sun butulce mu Allah yamshuna suna masu tafiya halin wannan hali ne min lamiri lahum daga lamirin nan na cewa kalahum fi masake na yam a cikin mazaunansu ai fi asfarihim a cikin tafiye-tafiyen da suka yi na sham zuwa ƙasar sham wa gairi ha da wani wannan tafiya faya ta biru balle su lura inna fi zalika a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da lalatin akwai dalilai ala na bisa ga ikon mu inji Allah afala yasma'una shin yanzu ba za su saurara su ji ba sama a tadabburin ji irin na lura wata azin da wa'azantuwa awalam yarau أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجروز به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا awalam yarau nan ne awalam yarau yanzu ba su gani anna cewa mu in ji Allah da su kulma'a muna kora ruwa ila al'arli zuwa ƙasa al-juruz wadda take busashiya al-yabisati wadda take busashiya allati la nabata fiha wadda babu wani tsiri a cikin ta wa nukhruju bihi zar'an mu fitar da abin noma da samo wannan ruwan ta kula minhu an'amuhum wanda dabbobin su suke ci daga wannan wa anfusuhum da suna su rayukan afala yusuruna haza yanzu ba za su ga wannan al'amari ba fa ya'lamuna su san anna naqdiru ala i'adatihim cewa mu muna da ikon ko maraya su wa ويقولون متى هذا الفتو إن كنتم صادقين ويقولون su kafirai suna faɗa lilmuminina ga waɗanda suka yi imani da Allah suna cewa mata hazal fatahu da yaushe ne wannan buɗi zai zo bayyana nawa bayyanakum tsakanin mu da ku in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya cikin maganganun ku قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينفرون
Kol ya Rasulillahi ka gaya masu yau malfatai ranar buɗin nan bi'in zalil azabi bihim wai ranar da Allah zai saukan masu azaba la yanfa'u allazina kafaru imanuhum to imanin waɗanda suka kafirce ran nan baya musu amfani wala hum yunzaruna kuma Allah baya saurara musu yawmuhaluna Allah baya musu jinkiri wannan rana ta alkiyama littaubatu domin su tuba aw ma'azratin ko ko su kawo wani hanzari Allah baya karba fa'arir anhum wa tanzir innahum muntanzirun fa'aril ya rasulullahi kau da kanka anhum karbu da kafirai wanta zir kai saurari ai inzalil azabi saukar da azaba bihim gare su innahum cewa su kuma muwantaziruna bika suna masu saurari ne gare ka hadisa mautin wai faruwar wata mutuwar bayan ta farko wa katalin au katalin ko suna sauraron kisa fa yasrihuna wai sai su huta min ka gare ka wa haza wannan magana ta zo qabla al'amari gabanin a umarci annabi bil qital da fita yaki alhamdulillah